أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مكة ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا هو shi Allah nan huwa allazi shine allazi ja'alakum khala'is ardi wanda ya mai da ku khalifofi a bayan ƙasa khalifofin Allah khalifofin marigayanku shi ubangiji ya halicci dan adam ya mai da shi khalifarsa a bayan ƙasa wato akwai khilafa wanda take ta amma akwai ta khasa akwai ta khasatul khasa kowane basarake khalifan Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-amiru zillullah shi sarki inuwa ce ta Allah duk wanda aka zalunta zai gudo ya zo wajensa ne a bi masa kadinsa shine dalilin kafa khalifanci a bayan ƙasa farkon khalifan Allah a bayan ƙasa shine babanmu annabi Adam alaihi salam to daga nan kullum ba a rasa khalifan Allah a bayan ƙasa akwai na gaba ɗaya na zahiri akwai na gaba ɗaya na baɗini akwai na kowane wuri da khalifarsu ko mu dinnan kanmu kowane mutum khalifa ne a bayan ƙasa wanda Allah ya ajiye shi mai da shi khalifansa wanda yake ciyar da abinci a gidansa shi khalifan Allah ne wanda yake ba da dukiya shi khalifan Allah ne wa anfiqu ma ja'alakum mustakhlifina fihi ba mai ciyarwa sai Allah wa min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha wa ya'lamu mustaqarra mustawdaha kullun fi kitabin mubin to kowa ya ciyar da bakonsa abinci ko matarsa ko ɗansa ko miskininsa ko wani bakonsa to ya zama wakilin Allah cikin wannan ciyarwa shi khalifan Allah ne ya ɗebi dukiyar Allah ya ciyar da bayin Allah in ji Allah kuma kowane mutum a ƙasarsa ya gaji marigayansa ne mutum zai ce ni dinnan ɗan Najeriya ne ƙasa ta ce kuma haka ɗin ne duk ƙasar da ya je za a koro shi amma ban da Najeriya su ha kowane mutum a ƙasarsa ya gaje ta ne daga Allah Allah ya halicce ta ya ba kakanin kakaninsa ya zo shi ma ya gada ha kuma in gida ne kowa magaji ne na marigayansa duk wannan alherai ne wanda Allah ya yi mana ko bayan ƙasa nan duk gabaki da duk inda ka je kaga daji ba na gwamnati ba ba na kowa ba an baka naka ne dama Allah ya yi shi domin ka ne kai dan adam wallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an duk abin da yake bayan ƙasa Allah ya halice shi domin mu ɗan adam huwa allazi khalaqa lakum ma fil jami'an har ma ana mamakin masu cewa wai in an ce Allah ya yi duniya da lahira dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suna cewa ba su yarda ba ai Allah ya faɗi abin da yasa ya halice halitta wa ma khalaqta jinna wal insa illa liya'buduni to ai walarda wada halil anani ubangiji ya ce kasanan na shimfiɗa ta ne don talikai in an ce al'anam farkon ana wanda su bayyana su ne ƴan adam tun Allah ya shimfiɗa ƙasar nan don ƴan adam wa shugaban ƴan adam ashe domin sa kenan aka yi kowa ya samu domin sa duk abin da kake ganin nan wanda yake faruwa tunda Allah ya ce قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا khalisatun yawmal qiyama ka gaya wa mutane wane ne yace na haramta abubuwan jin daɗi ka ci abu mai daɗi ka yi gida mai kyau ka yi iyali masu kyau ka yi abin hawa mai kyau ka sa riguna masu wa yace na haramta ni ban haramta ba in ji Allah ni dai na yi wa abin iyaka in ka zo iyakan halal to karka ƙetare in ka zo iyakan halal karka ƙetare tilka hududullahi fala ta'taduha amma ban hana a ji daɗi ba kowane irin ja- jin daɗi yace ai ma na kawo jin daɗi a duniya ba don kowa ba don muminai ai qul huwa lil ladina amanu fil hayatid dunya tun daga duniya ban kawo jin daɗi ba sai don muminai khalisatun yawmal qiyama amma a lahira kan su kadai ba mai taba musu a duniya an kawo jin daɗi na kowa da kowa ne amma a lahira na muminai ne su kadai a nan duniyan ma domin su aka kawo kamar dai kana da babban bako ya zo bakon murna ka gayyaci jama'a shi ma ya zo da jama'a kai ka gayyaci jama'a ka za a yi masa dina a yayyanka dabbobi a yi abinci iri-iri domin sa shi baƙon waɗanda suka zo da shi suka ci suka bari waɗanda ka gayyata na gari suka ci suka bari aka nemi na almajirai suka ci suka bari ina da masu neman abinci suka ci suka bari sauran aka ɗiba aka zubar da juji can aladu da karnuka da agwagi su ma su ci su ma domin su aka yi to ai shi wanda ba musulmi ba a jujin Allah yake cin abinci a kwatamin sa yake sha amma iya je lahira ko kusa da tabawa ko tabawa nesa da abin yake wa hum yastarihuna fiha suna cikin wuta ne Allah ya kiyaye mu saboda haka kamar yadda aka faɗa dai shi ainihin kowane mutum ka gan shi akwai mutum a bayyane akwai mutum a boye a cikin sa shi na boyen nan shine muhimmi domin shine ruhi wanda ya zo daga Allah yana fuskantar aikin Allah ne sai aka taimaka masa da matsayi guda biyu wanda na ambata jiya na rabbaniya da malakaniya shi kuwa ainihin wannan jiki aka taimaka masa da abubuwa guda biyu da nafsaniya wanda zai kiyaye jikinsa nafsinsa son zuciyarsa da duniya da kuma aka jarrabe shi da shaidan to saboda haka da nafsinsa da shaidanin suna neman a raya wannan jiki a wanke shi yake ya samu abinci ya samu jin daɗi ya samu mulki ma shi ko wancan da malakaniya da rabbaniya suna neman a koma ga Allah a fuskanci Allah dama an zo duniya ne don fatauci kar a sake kar a sake saboda haka shi ainihin dan adam ya zama wakilin Allah kar ya sake ya zama dabba kamar sauran dabbobi huwa allazi ja'alakum khalafir faman kafara saura ni na yi muku alheri na mai da ku khalifofi na a bayan ƙasa kowane mutum na sallame shi na baki jin daɗi na yi masa komai da komai na mai da shi khalifa na kuma na mai da shi khalifofin iyayensa da kakanninsa in sun bar dabbobi ne ma nasa ne in sun bar gidaje ma nasa ne in sun bar daji ma nasa ne kuma dajin da ka samu duka naka ne in ba na gwamnati ba ne ba na wani bane duk na baka in akwai dabbobin daji ma a ciki duka an baka su bareyi ne su su zabi ne duk da an baka to wannan alheri duk da nayi muku saura fa man kafara duk wanda ya butulce mini fa alaihi kufruhu to zai ga bala'in butulcewansa a kansa na butulci nayi masa alheri ya saka min da sharri kawai wannan duk alheri da nayi maka ka zo ka gaishe ni da safe bayan awa takwas ka sake gaishe ni bayan awa biyu ka sake gaishe ni bayan awa biyu ka sake gaishe ni sannan kuma in an jima ka ci abinci na ka koshi in za ka kwanta ka gaishe ni kai min ban kwana ba za mu rabu ba da mun muna tare iyakan abin da nace kai mini kenan sai ka ce ka ki har waɗannan abubuwan da nema to bala'in kafircin ka zai koma a kanka wa man kafar ba alai kufru wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa makka wannan kafirci ko wannan butulci kafircin iri biyu ne akwai kufrul imani akwai kufrul ni'mati mutum ya kafirce wa imani ya ki gaba daya to ana ce masa kafiri amma kafirin imani in ko an masa alheri ya butulce da larabci sai kafaran ni'imata ya butulce ya zama kafirin ni'ima to duka guda biyu dai in an yi su to bala'in su zai koma akan wanda yi su kuma wannan kafircewa ko wannan butulcewa ba zai ƙara wa mai shi a wurin Allah ba sai kiyayya Allah ya ƙara kinsa kullum Allah yana ganin sa da ganin kiyayya wala azidu kafirina kurum inda rabbihim illa makka ba abin da zai ƙara musu sai kiyayya wala yazidu kafirina kufruhum illa khasara su wanda suka yi wannan butulci ko wannan kafirci kafircin da butulcin ba zai kara musu komai ba sai asara da an ce kai ne shugaban dukkan mutane kai ne shugaban bayin Allah kana da cikin khairul bariyati innal ladzina amanu wa amilus salihati ulakan khairul bariyati sannan aka kore ka aka mai da kai kan mutum ne yana shugabancin kasa gabaki da sai aka mai da shi ko fursuna kaga ya lalace kenan ya zama ƙarshen masu ɗamara shi yake iko da shi shine gandiroba to haka kafiri ya zama ya yi asara ya yi asarar mukaminsa ya yi asarar darajar sa wala karkar muna bani adama ya zama asfala safilina duk abubuwan da suke lalatattu su an mai da shi sharru bariyati da yana khairul bariyati ya asara ya zama sharrul bariyati da abin da Allah ya halitta shine banzan banzan su قل را قل رأيتم قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا قل يا رسول الله كتنبي كافرا مكة da sauran dukkan kafiran duniya gaba da har gaba da gobe ka tambaye su quraratu shurakaakum la tatuna min dunillahi ina tambayar ku dodannin da kuke bautawa din nan kuka bar Allah dodannin nan na arna ne irin dodon da ake nadawa ko sassakakken dodo ne ko kerarre ne ko ku a mutum ne ka mai da shi dodonka duk abin da ya ce na saƙon Allah za ka yi masa duk abin da ya hana na bin Allah za ka bi masa ka ki bin Allah kana bin sa to wannan ya zama dodonka in ka mai da mutum a gabanka ya hana maka bautan Allah ka yarda ya hana maka ji- i- i- ya sa ka saƙon Allah don ya ji daɗi ka yarda to wannan ya zama dodonka saboda haka ne dodannin akwai na arna akwai kuma irin dodannin da mutum zai dauka mai da shi dodonsa nasa na kansa to dukkan su dai aruni ma za khalaqu min al-ardi ka tambaye su su nuna maka menene dodanni suka halitta a bayan ƙasa sun yi muku iskan da kuke shaka sun yi muku ruwan da kuke sha sun yi muku nonon da kuke sha sun muku abincin da kuke ci sun muku naman da kuke ci sun ba ku wurin kwana me suka yi muku ku nuna abin da dodanni suka yi ku nuna abin da suka yi wanda ya cancanta ku bar umarni na ku bi umarnin su dodannin na shaidanu ne ko na mutane ne ko sassakaku ne ku nuna min abin da suka yi dai suka cancanta na ba da umarni kun ki umarni na amma kun karbi umarnin su ku nuna min abin da suka halitta bayan ƙasa ablahu shirkun fis samawati ko kuma a'a suna da wani hannun jari ne a cikin halittar sama me suke ba su da shi a ƙasa ko su kun ji ba suna da hannun jari na ginin na ginin sama me suke da shi am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu ko ko mun aiko musu da wani littafi ne wanda aka aiko yace musu su je su bauta wa dodanni kar su bauta wa Allah kamar yadda Allah ce duk abin da Annabi Muhammad ya faɗa mu bi Annabi Muhammad ba Allah bane amma Allah ce duk abin da Annabi Muhammad ya faɗa mu bi duk abin da yace mu yi mu yi duk abin da yace mu bari mu bari to in an tambaye mu ina kuka samu wannan sai mu ce daga Allah Allah ne ta ma ate kuma rasul fa khuzuhu ma ne ku an fantahu to dodanni ku ina suka samu hujjar a bauta musu a bar Allah akwai littafi rubutacce wanda suka samu ko ko sun ga dodanni sun yi wata halitta a bayan kaza ko suna da wani iko a sama babu bal maganan ba haka bane in ya idu zalimuna abinda wayannan kafirai wato an faɗi sunansu da zalunci ne don a bayyana cewa sun aje abu ba wurin ajiyarsa ba Allah da ya halicce ku ya mai da ku khalifofinsa a bayan ƙasa ya ba ku dukkan alherai wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan ya zuba muku ni'imomi ba iyaka bayyanannu da boyayyu Allah ya san in ka zo duniya zaka nemi kafafuwan tafiya tun kana cikin uwarka ya maka su Allah ya san in ka zo duniya zaka nemi hannayen aiki tun kana cikin uwarka ya maka su Allah ya san in ka zo duniya zaka nemi idon kallon duniya kallon ayoyin Allah tun kana cikin uwarka ya maka ido Allah ya san in ka zo duniya zaka nemi kunne na jin labarinsa da labarin halittarsa tun kana cikin uwarka ya maka wannan Allah ya yi maka baki da harshe tun kana cikin uwarka sannan ya yi maka yadda zaka injunan da in ka zuba abinci injunan da zaka su yi maka aiki a cikin cikin ka su rarraba wannan abinci a tura mummunan abincin ya fita kare cuce ka ruwan in amfaninsa ya kare a tura shi ya fita kare cuce ka duk ya musu kofofin fita tun baka zo duniya ba sannan da ka zo duniya ya tare ka da alheransa ga iska kana shaƙa kyauta ga nonon uwarka ga ga abubuwa iri iri ga duk duk mutanen gidanku sun mance sauran mutane duk ka- wajen ka hankali yake Allah ya raya Allah ya raya duk waɗannan alheri sai da ka shekara goma sha bakwai ce ka zo ka gaishe sau biyar kullum shine kawai ka butulce wa Allah
wannan butulci yayi yawa bali ya idu zalimuna mai wannan abu hakika babban azzalimi ne bari ya idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa gurura su dai kafirai masu bauta dodanni na aljannu ko na arna ko ba su bauta mutane su bar Allah wato suna alkawari wa junansu ne ta wannan hanya ne bukata za ta biya ba mun bar Allah bane a'a ta wannan hanyar ne bukatar mu za ta biya suna wa junansu alkawarin ƙarya in ka bar Allah ka je wani wuri bukatar ka ta biya to an ruɗe ka ka ruɗu wato wannan azzalimai suna dai yaudaran junansu ne suke barin Allah su bauta dodanni na dodo na arna ko dodanni bauta mutane إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا كان أتكن سورة مريم ياتي يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا
abin da kafirai suke yi da suke faɗa wato sai sama ce kamar za ta kakkece ƙasa ta kamar za ta tsatsage ta dandake kamar duwatsu zama gari saboda tsoron abubuwa suke aikatawa da abin da suke faɗa wa'annan abubuwa kamar sama za ta kakkece ƙasa za ta girgije ta tsatsage duwatsu za su dandake su zama ƙasa saboda abin da kafirai suke aikatawa da wanda suke faɗa amma kada ku ji tsoro inna la yumsiku samawati wal Allah yana rike da sama da ƙasa ba za su yi haka din ba Allah yana rike da su inna la yumsiku samawati wal an tazula har wannan butulci da wannan kafirci da suke yi da wannan tsoro da sama take yi da wannan tsoro da ƙasa take yi kar ku damu Allah yana rike da su yana rike da as-samawati wal an tazula ba za su gushe ba suna hannun Allah mai iko har al'arshi komai yana hannun Allah har al'arshi har al'arshi idan Allah ya faɗi magana ta shafe shi to kai naka musulmi ka sallama kawai kai imani idan Allah ce yana zaune akan alarfi kace ka yadda haka ya faɗa ba zai ce ba haka ba tunda haka ya faɗa in Allah ce yana ko ina kace ka yadda ko ma ku aina ma kuntum tunda shi ya faɗa haka yake zai faɗi magana wanda ba haka ba kuma ya ce yana rike sama da ƙasa kace haka yake tunda haka yake tunda haka ya faɗa gaskiya ne haka yake Allah kenan wato da Allah zai janye kayyumiyarsa a cikin kowace zarra ta alam da sai ta zama babu ba abinda za ka gani wanda ba Allah ne ke rike da shi ba komi da Allah zai janye rikonsa da komi kowace ƙwayar zarra da abin ya zama babu ya koma kamar daɗinsa saboda haka ne ke rike ba sama da ƙasa ba kowace zarra ma Allah ke rike da ita wa in min shay'in illa indana kamun ka ce kaza inuhu wa in min shay'in illa indana komi yana wurin mu in ji Allah komi inna la yumsiku samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi inda za su rushe din sama da ƙasan za su rushe ina za ka samu wanda zai riƙe su ya hana su rushewa babu innahu kana haliman ghafura to me yasa ba su rushe ba ga kafiran ko suna yin abin da suke suna faɗin abin da suke faɗin ba su rushe ba ce ai ai ka san Allah mai mai hakuri ne mai jinkirta uquba ne mai yin gafara ne masu laifi wato halim ya fi sabur sabur ya fi sabir sabiru yana da haƙuri saburu ya fi shi yawan haƙuri za in an masa zai ji zafi amma zai haƙuri sabiru zai haƙuri amma in an jima haƙurin zai ƙuri saburu in an masa zai haƙuri amma za a daɗe amma zai zai yi wani abu bayan nan amma halimu ba ruwansa an masa ɗin yana kallo kamar bai damu kuma bai damu bane kuma ya sani to duk wannan abubuwa suke Allah halimun ne yana nan yana kallo ba a yi masa bai damu da abin da ake ba dai shari'ar ta ce ta nuna yadda za a yi amma shi kan yadda yake nan haka yake subhanahu wataala yadda ya so din nan yadda kake ganin nan haka ya so subhanahu wataala kuma yana koya mana ne mu bayansa mu kwaikwayi halinsa mana shi ma ya yi halitta an saba masa amma ya yi jinkiri mu in an saba mana mu yi jinkiri mana mu yi haƙuri mu koyi halinsa mu yafe mu jure ya yi musbiru wa sabiru mu yi haƙuri mu jure mu daure in ji Allah Allah yana koya mana halinsa ne inna la yumsiku samawati wal arda an tazula wa in zalata in amsaka wa min hadin ba'di innahu shi Allah kana haka yake haliman mai haƙuri ne mai jinkirta uquba ne ghafuran mai yafewa ne mai yin gafara wa masu laifi ne wani mutum ya taɓi wani fursuna ya taɓi farki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kurkuku da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce ka karanta inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsaka wa min adabin badi inda kana haliman ghafura kuma an yanke masa hukuncin kisa ne daga annabi annabi ce ka karanta wannan aya ce ya rasulullahi sau nawa yake sau ɗari hudu yace yana karanta bai kai kwana ashirin ba sai aka aka sake shi a ko yanzu Allah ya kiyaye duk wanda aka daure Allah kiyaye ko aka daure masa wani mutum ya umurci mutumin ya rika karanta inna yumsiku samawati radda an tazula wa la in zalata in amsaka wa min hadin min ba'di innahu kana haliman ghafura kullun dari hudu Allah zai fitar da shi
وقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن آدي من الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا mutanen makka aksamu billahi sun rantse da zatin Allah suka ce da su ne aka aiko musu annabi da littafi yadda aka aiko annabi Musa da littafi zuwa Yahudawa da su ne aka aiko musu annabi annabi Isa da littafi Injila zuwa Nasara suka kafirce wa annabi Musa su Yahudawa waɗansu kuma suka kafirce wa annabi Isa wallahi da mu ne Allah ya aiko wani mutum da littafi wallahi ba za mu la kunna adabi da lumam da mun fi su shiriya daga cikin wannan al'ummai al'ummatai wanda aka aiko musu annabawa da littattafai an taqulu innama unzila alkitabu ala da'ifatayn min qablina وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم هدى ورحمة أي دا كنا cewa da ku ne aka aiko annabi da littafi da kun yi imani har kun yi rantsuwa to ga annabin ga littafi ga annabin ga littafi kun rantsa da kun ce la kunna ahade min zalul faran ma ja'ahum nadhirun gashi babban manzo din ya zo saboda haka aka kawo shi da nakira domin girman sa wato azimun kenan faran ma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura zuwansa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa Qurayshawa da alqur'anin da ya zo da shi ma za da bai kara musu komi ba illa nufuran sai gujewan gaskiya
استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تهويلا to ga manzon ya zo mai gargadin babba ma wanda ya fi kowa ga littafi ya zo mai gargadin wanda ya fi kowa littafi me yasa suka guje masa suka ki Allah ya ce istikbaran girman kai suna cewa wai me yasa ba aiko babban mutum ne da karyata ni azim ba wai me yasa ba aiko daga cikin manyan mutane ba ko daga cikin mutanen da'if manyan su ko cikin mutanen makaɗin manyan su amma sai a aiko wajen maraya marayan abu ɗalib to sai suka girman kai girman kai ya jawo musu saboda haka ne yawancin an yi magana sai a jawo kissar iblis da annabi adam asalin kafirci girman kai da kiyayya da rena wanda Allah ya girmama shi istikbaran fil ardi saboda nuna girman kai a bayan ƙasa shi yasa suka gujewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'aninsa kuma haka yake ko yanzu dinnan akwai manyan mutane a duniya wanda ba sa addinin musulunci to in in sun yi tunanin za su ga musulunci ce to ai yanzu in lalace kenan zama hausa fulani sai sai ya ji girman sa ya fi girman hausa fulani idan a nan Najeriya ne in kuma a duniya gaba ɗaya sai ya lalace ya kuma karkashin larabawa so sai in yayi haka mutanen za su kishi jam'iyyar za ta kishi dangin za su kishi masu jarin za su kishi to saboda wannan girman kai sai ya hana shi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani sa amma duk duniya yau kowa ya san annabi Muhammadu gaskiya ne qur'ani sa gaskiya ne dalili yau wannan littafi da muke karanta shi ya fi shekara dubu da ɗari hudu da talatin a duniya a kullum gashi buga shi ake yi sabo fil ba taɓa canja shi ba yana na a duk duniya inda duka tambaya zaka ji shi kuma duk rediyoyin duniya har na ƙasar kafirai in an bude zaka ji karatun qur'ani ana karantawa kuma wannan littafi wanda aka ga littafin a hannunsa bai iya rubutu ba bai iya karatu ba bai taɓa zuwa yin tafiya na neman ilimi ba ko an haife shi garin da babu ilimi shine makka gari ne na jahilai ba su da ilimi har annabi ya kai shekara arba'in duk makka ba mutum wanda ya iya rubutu yana da mutum goma sha bakwai duk mutum goma sha bakwai ne kawai wanda suka iya rubutu to amma duk da haka wannan mutum ya zo da abin mamaki wanda yake ba irinsa a duk duniya yanzu ka tambayi mutanen duniya gaba ɗaya kace kuna iya samo mana wani mutum wanda bai taɓa shiga nazare ba ko firamare ba balle ya kai koleji balle ya kai jami'a balle ya zama dokta balle ya zama farfesa amma ya kira mutane ni ban iya rubutu ku zo duk abin da na rubuta abin da na faɗa ku rubuta su rubuta wani littafi mai ban mamaki wanda ya kusan kama da alkur'ani ba su da shi to mu mai gidanmu bai iya rubutuwa amma duk shi ya ba da shifta aka rubuta qur'anin aka rubuta hadisai sallallahu alaihi wasallam na ɗaya kenan na biyu duk duniya babu wani yaro mai shekara bakwai wanda ya haddace littafi mai shafi ɗari bakwai sai musulmi mu musulmi muna da yaro mai shekara bakwai ya haddace qur'ani gaba daya wanda girmansa ya kai shafi ɗari bakwai amma babu ɗan bature wanda ya haddace wani littafi mai shafi ɗari bakwai amma shekara bakwai da aihuwa babu muku na mutum su kai bakwai ɗin ba suke haddace haddace ga sunan ana tare da su akwai yaron da shekara ta dubu biyu aka sa a intanet aka ce shine miracle na dubu biyu yaro mai shekara shida da wata uku ya haddace qur'ani duk duniya babu yaro mai shekara bakwai ma wanda ya haddace littafi mai shafi ɗari bakwai lokacin da kafirai suka ci kasar nan suka yi mamaki yadda yara suke rubuta qur'ani ma shekara goma sha hudu suka ce wa'annan mutane abin tsoro ne duk kasar europe kasar turai ba mahaddacin babu ko mutum daya mu ko yaran mu ne suke ta qur'ani gaba daya gashi subject da yake cikin sa yafi na bible girman sa yafi na bible amma yara ma shekara bakwai ne suke haddace shi amma duk manyan kasar turai gaba daya har yanzu ba mahaddacin bible wannan ya nuna qur'ani gaskiya ne muhammad gaskiya ne in mutum bai shiga musulunci ba to wani abu ne dai ya hana shi ma ba rashin zamowa musulunci gaskiya ne ba istikbaran filar da makara sai banda ma girman kai din sai suka dawo suna mugun tanadi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aikansa suna kashe masa muminai suna hana mutane jin maganarsa suna masa mummunan tanadi mugun tanadi sai da abin ya kai sai a tura sahabbai gidan wani mutum a kulle su ya zama ana rarraba su gidajen mutanen da suke da abinci a rufe gidaje ana karatu amma ba a da iko a fito a zo ka'aba sai da aka yi shekara shida ana wannan ba irin mugun tanadin da ba su yi masa ba sai da ya ɗabi waɗansu mutane ya kai su habasha wurin a sarkin habasha kirista saboda haka ne tsakanin kirista da musulmi bai kamata a yi gaba ba ba kamata a yi gaba ba don Allah ya ce dukkan mutane da ba musulmi ba makiya musulmi ne ba wanda ba musulmi kusa da masoyi musulmi kaman kirista kuma haka da su da suka rike sahabban manzon Allah a Habasha har shekara takwas kamun a samu fatahin komawa Madina كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا shin mutanen makka ba sa yin tafiya ne ba sa yin tafiya ne su ga abin da ya faru ga mutanen da wanda suka kafir bi obirin mu'attalatin wa kasrin mashid a jatar da kangaye manya manya ake menene na ai garin kafirai ne Allah ya halakar da su suka zama kangaye ga wata rijiya ba kowa me yasa haka ai garin kafirai ne Allah ya kashe su ita zama ita rijiyar ita kadai ba za su yi tafiya bane su ga yadda Allah ya yi da mutanen annabi ludu da muta da samudawa wa ma qawmu ludin minkum bi ba'id ai mutanen annabi da ku ku da garin ku ne in kun tahi daga makka zuwa sham ai kuna bi ta garurukan kuna gani fa yanzuru su ga kaifa kana aqibatu ladina min qablihim su ga ƙarshen mutanen duniya wanda suka kafirce wa annabawa kamun su yaya Allah ya yi da adawa da samudawa su je kasar kasar yaman mana su ga yadda aka yi da adawa su je tsakanin hanyar sham mana su ga yadda aka yi da samudawa da mutanen ludu da mutafikat kenan a walam yasiru bil ardi wa yanzuru kayfa kana aqibatu ladina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwatan su mutanen dadin nan fa ba ƴan mutane ƴan kaɗan mutanen makka ne ba fa wanda in sun girgiza sun yi ƙarfi sun yi yunƙuri su fito da soja dubu kawai shikenan ƙarfi ya ƙare fitowar su za su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su dubu ne ko ɗari tara da hamsin iyakan ƙarfin su kenan in mutanen makka sun kai dubu talatin to sun gayyato mutanen irin gayyar lahazabu kenan garuruka daban-daban amma maka komai yunƙurin su ba za wuce samun mutum mutum dubu wato soja dubu to a haɗa su da mutanen fir'auna da adawa da samudawa kana shadda min kuwa mutane ne masu ƙarfi wanda aka yi ga ƙarfin jiki ga ƙarfin dukiya ga ƙarfin mulki an yi su ba irin nasu na maka ƴan cikul ba wa ma kana lauli in jizo min shay'in fis samawati suna tsammanin za su gagari Allah ne a a ai ba yadda za a yi wani abu ko mine ne ya gagari Allah min shay'in kowane irin abu fis samawati wal ardi ko a sama ko a ƙasa in dai Allah bai yi abu to bai ga dama yi bane Allah duk abin da ya ga dama zai yi sai da abin da bai ga dama ba wanda babu cikin mashi'arsa to ba zai yi ba dama ita mashi'a ba ta da iko sai abin da ta samu cikin ilmu daga ilmu ake yi mata ake ga abin da zatin Allah ya ce ilimi sai ilmu sai ya ce ga abin da zatin Allah ya ce a yi a irada irada sai ta karba in na ajiyewa ne ta ajiye in nazartarwa ne a nuna mata yadda za a zana filan din nazartarwa to sai ta miƙa wajen kudura in lokaci ya sai a zartar kama abin da ba a yi ba a rubuta cikin ilimin Allah ba Allah yana da ikon yayi annabi yayi annabi wani fiye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba shi daraja fiye da nasa amma babu abin a cikin ilimin sa bai ajiye cikin ilimin sa a yi haka ba tunda haka ne to ba za a yi ba kenan da Allah ya ga dama yanzu sai a ce ai ta zama ma ba mutuwa to bai ga dama ba za a mutu za a tashi ya ga dama saboda haka duk abin da Allah ya ga dama yi yake sai wanda bai ga daman yi ba shi fa'alul lima yuridu ne eh kuma kana lauli iya min shay'in fis samawati kar su je mutanen makka sun ce su ce sun gagara a ba su gagara ba dan lokaci aka ba su ka zauna da sunan shekara goma sha uku ka kaura ka koma madina mu baka izini shekara ta goma sha biyar ka zo cikin azumi ka kakkarya ka kakkashe manyan su ka kashe mutum saba'in manyan su a badar ka kawo mutum saba'in ka daure sai yadda kace shikenan karfin su ya kare daga wannan sai dai karasawa da za a yi wajen fatu makkata innahu kana aliman qadira shi Allah babu da yake gagararsa abin da bai ga dama yi ba shine ba zai yi ba inna shi Allah kana haka yake aliman masani ne kadiran mai iko ne ya san abin da zai yi kowane abu a cikin ilimi da hikima yake yin sa kuma kowane abu da lokacin sa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a gindin inuwan Ka'aba sai ya ga damuwar sahabbai yace ku zo mana inna Allah la yastajil bi istijali ahadin shi don mutum ya yi ɗoki ya yi ɗoki ba zai sa Allah ya gaggauta abinsa ba o'o yadda ya ga dama yake wallahi kun ga damuwar da kuke ciki na ƙasar nan wata rana mace daga nan za ta tashi har yaman ita ɗaya ba ta tsoron kowa musulunci ya ci ko'ina da ko'ina amma Allah ba zai ba zai don kun ɗokanta kun ɗokanta Allah ba za ku sashi gaggawa ba yadda ya ga dama haka yake fa'alu lima yuridu to amma kana shi yin shi bisa wata inna kana aliman qadira ina da ikon yin komai ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
ولو يؤاخذ الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ألا بايا داما يا أيها كان سكراي إنه كان حليما غفورا mai haƙuri ne mai jinkirta a- azaba ko mai gafara ne komi laifukan mutum in lokacin gafaran ya yi sai ya gafara sai na bar shekara shida yana kafi yana wahal da su abubakar yana dukan su wata sai da abubakar ya suma don dukan umaru amma daga baya dai Allah ya rubuta can cikin master list umar kitabi shi dama babban sahabi ne shine na biyu da lokacin ya sai aka mai da shi sahabin ya kama aiki tun lokacin aka gafarta masa dukkan abin da ya- ya- ya wuce har su Khalid bin Walid duk an gafarta musu Allah ce walau yashidullahu an-nasu ma kasabu da Allah yana kama mutane da laifukan su ne da duk abin da mutane suka Allah zai kama su da laifukan su ne ma taraka ala zariha min dabba da ba za a rage komi a bayan ƙasa ba har har dabbobi har ab- har har ƙananan dabbobi domin wata kufina tallatu siban da lalata lamun khasa kamar in gobara ta ci gida kaga ba gidan kadai ba su kadangaru su waɗansu abubuwa duka da suke ciki duk sun kone ta saboda haka da Allah yana kama mutane laifukan su ne da ba sauran ko ta dabba a bayan ƙasa da duk gaba ke da jalala Allah ta kona komai da komai inda dukkan laifin da aka yi za a kama ne a dama wala tuwakhiruhum amma yana jinkirta su ne kamar yadda yake wa kansa kira inna kana haliman ghafura yana jinkirta musu ne wala tuwakhiruhum ila ajalin musamman yana jinkirta musu ne zuwa ga lokacin da yake an riga an ambata an san kowace al'umma iyakan lokacinta an san kowane mutum iyakan lokacinsa an san kowane gari iyakan lokacinsa in lokacin yayi ne a al'um- al'umma take karewa ko ko gari yake karewa ko mutumin ko mutane suke karewa kowa in lokacinsa yayi ne yake mutuwa amma komai kafircinka Allah ba zai kashe ka ba sai kwananka ya kare wanda ya ɗiba maka nan ba zai hana ka ka sha iskarsa ba ba zai hana ka ka sha ruwansa ba ba zai hana maka jin daɗi na cin abinci da kayan jin daɗi ba zai hana ba don kai baƙonsa ne duk laifin da kai yana kallon ka kamar ba zai kama ka ba amma ran da ya kama ka inna akhzahu alimun shadid za ka yi mugun kamun baka taɓa yin zaton Allah zai maka wannan mugun kamun ba آه، إن الله يمثل ولا يهمل yana dakatawa ne ba yana bari bane inda an kafirce mana aka mutu ana kafircin to shikenan za a shiga uku bayan bayan mutuwa amma da mutum zai ta kafirci har shekara ɗari ran da zai mutu sai Allah ya masa muwafaka ya zo wajen malami ya ce yau zan canja addini in zama musulmi kamar karfe goma na safe malami ce alhamdulillah na yi murna na yi murna kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafirin nan na shekara ɗari sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kana malami ce alhamdulillah daga yanzu ka zama musulmi ya gaya masa dukkan sharuɗa da ayyuka na musulunci duk ya gaya masa zai koma gida ya faɗa musu ya zama musulmi sai ya gamu da mota ta kaɗe ta kashe shi sai gaya malam a zo a ɗauke shi a wanke sannan ya shiga aljanna har abada saboda ya jefar da kafirci ya ɗauki musulunci niyan nan ta na shiga musulunci har abada da fa'in la ilaha illallah dinnan guda ɗaya su shigar da shi musulunci shi aljanna ya shiga har abada ba mai tambayarsa ba za a ce ai ɗazun nan kana kafiri ba gashi ko wanka baka yi ba gashi ko alwala baka yi ba ko sallah baka yi ba a'a ai wanka da alwala duka sharaɗin su don a yi sallah ne sallah ko ba ta yi sai lo- ba ta wajiba sai lokacin ta yayi lokacin da bai yi ba dama la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine addinin gaba ɗayansa sauran waɗannan abubuwa duka shaidu ne sallah shaida ce zakka shaida ce azumi shaida ne haji shaida ne sai dai in wani abu ya faru baka samu yin zakan ba ka hada da rantsuwa ka haɗa sallaka da rantsuwa ka ce wallahi talla ban da abin zakka da nayi shikenan ka samu shaida guda biyu me yasa baka je wallahi ban da kuɗi kai rantsuwa to shikenan zuwa zuwan ka sallan juma'a sai a sa shi a maimakon zuwa haji azumi kuma baka da lafiya ka ce wallahi talla ban da lafiya bana iya zuwa shi shikenan an yarda kai uzuri to saboda haka ne a, ubangiji tabaraka wa ta'ala idan ya kaddara wa mutum gafara ko ƙarshen rayuwarsa minti daya in kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga musulmi shikenan sai a yabe dukkan abubuwan da suka faru al-islam ya jubbu ma qabla ka je la ilaha illallah kalma daya ta rushe kafircin shekara 100 ta lamunta zaman aljanna har abada ولو يأتي الله الناس ما كسبوا ما ترك على ذلك من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى ينا جنكر تامس نزوا لوكة دا أكا إيبا بهو هو أن لوكة دا ياي تنني زي قمدا بطوة يقمدا الله إن يأكت من كيو يقم كيو إن يأكت من مونا يقم مونا الله كياي ومن يأمن مثقال ذرة خيرا يرى ومن يأمن مثقال ذرة شرا يرى ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم in fa lokacin su ya riga ya yi ya cika to fa inna Allah kana bi ibadi basira Allah yana kallon mutum duk inda yake alƙali ne zai aiki mutane su je su kamo wane aje ta ai ba a same shi ba ranka dade amma banda Allah ya aiki mutum Isra'ilu je dauko mutum ya ce bai same shi ba inda yake alƙali ne zai aiki mutane su je su kamo wane a ce ai ba a same shi ba ranka dade amma banda Allah ya aiki mutum Azra'ilu je dauko mutum ya ce bai same shi ba duk inda yake Allah yana ganin sa yana ganin Azra'ilu kuma zai kamo shi fa inna Allah sana Allah kana bi ibadi basira yana kallon kowa cikin bayinsa kowa kwanansa ya kare sai Azra'ilu ya dauko kawai ya mai- ya raba shi da duniya hada shi da lahira ya hada shi da Allah da aikinsa saboda haka ne a mai da hankali idan mutum ya zo duniya zai tadda abokai guda uku aboki na farko dan adam dan uwanka zai tashi ya tsaya maka kamar yadda kake tsaya wa kanka shi ma zai tsaya zaka kai ma zaka tsaya masa yadda yake tsaya wa kansa kuna yin wannan abokantaka in baka yi sa'a ba wannan aboki sai hana maka bautan Allah akwai wata ibada da kake so kai amma in kai ransa zai baci sai ka bari dan ya ji daɗi akwai wani abu na sabon Allah wanda yake so a yi in baka yi ba ransa zai baci sai kai sabon Allah dan ya ji daɗi kada abokantaka su ta lalace to ana nan ana nan har da ciwon ajali ya kama ka idan ciwon ajali ya kama ka a ji a gaya masa yake a uzu billah ɗazun da muke ai, ai, ai, ba dama serious a ina a gida ne ko asibiti a gida ne a asibiti ne maza maza ya je in a gidan ne ya sami maza maza ai sai a kai shi asibiti yanzu yanzu na kai shi asibiti in kuma asibiti ne aka je maza maza asibiti ya tada likitoci wannan duk abin da ake bukata a yi masa ni zan biya ko menene a yi masa duk yadda zan biya ko menene ya ta kokari ya koma gida sai aka ai ya rasu la ilaha illallah ya rasu eh to yanzu ina za a kai shi to shi zai fara bada shawara ina za a binne ka abokin naka shi zai fara bada shawara ina za a binne ka a gida ne ko a da- ko a daji shi zai bada shawara shi zai bada kuɗi a tona kabari shi zai bada kuɗi a tona kabari a rabu da kai dai a tona a binne ka ka ji iyakar wannan aboki naka akwai wanda ya fi shi muni shine kuɗi shi kuɗi kana shi aboki ba za ka iya bauta masa awa ashirin da hudu ba Mm-mm. za ka ce masa kai, wal- bacci nake ji sai ka koma gida sai gobe amma ban da kuɗi kuɗi ko kana kan gadonka aikin su kake yi a cikin tunani kana aikin su dare da rana ka ki Allah don kuɗi ka ki annabi don kuɗi ka ki iyayenka da ƴan uwanka don kuɗi don abokinka masoyinka kuɗi din nan shi bayan Allah bai san ka ba ciwon ajali ya kama ka bai sani ba in kuɗi ne a banki bai sani ba in kaya ne a sito bai sani ba in shanu na daji bai sani ba kana ta nihi bai sani ba in kuɗi bai san ka ba dama kai ka san shi ba ya san ka dama kake son ka har ka mutu bai sani ba kaga garar abokin naka dan adam shi ga yadda yayi kokari dai to amma akwai aboki na uku wanda ba a ba shi dama shine kyakkyawan aiki ba a ba shi dama mai yawa amma shine zai tsaya maka a duniya ya tsaya maka wurin mutuwa ya tsaya maka cikin kabari ya tsaya maka filin kiyama ba zai barka ba sai ya ga ka shiga aljanna hankali ya kwanta kyakkyawan aiki kenan to shi ne ya kamata mutane su ba shi dama amma ba ba shi dama ba shi kyakkyawan aiki kaga mutum yace wallahi ko sallan azhar ban yi ba ga shi yanzu karfe biyar ko azhar ban yi ba wai yana wani aiki tun sai abincin nan ban sa a baki na ba wannan kan naka ne amma har- har yanzu ko sallan azhar ban yi ba to irin waɗannan ab- abokai aboki kuɗi dai kaji nasa shi bai san ka ba bai san bai damu da kai ba ko kai ciwo ko ka mutu bai damu ba abokin ka kuɗi ba kai ka damu da shi abokin ka dan adam ku komi duk damuwar ka damuwar sa ce ko menene amma ka ji iyakarsa da an ce ka mutu shi kenan sai sai ya ba ba da shawaran a tona rami a gunne ka to kamar da hankali da wannan abokin kar ya sa ka sabon Allah kar ya sa ka sabon Allah kar ya raba ka da bautan Allah ka ji da jefa ka a rami in ya kokari ya sa kafarsa kaɗan a cikin kabarinka da ya ga ka zauna daidai zaro kafarsa ya barka da aikinka amma kyakkyawan aiki ya dinga binka kenan sai ya ga ka samu zaman lafiya duniya da lahira ba zai barka ba saboda haka mai da hankali da kyakkyawan aiki kada mutum yadda kuɗi ya raba shi da Allah da addini kada mutum yadda aboki ya raba shi da Allah da addini kai aiki mai kyau Allah ya taimake mu wala tu'akhiru min ajalin musamma fa idza ja'a ajaluhum fa inna Allah kana bi ibadi basira Allah yana kallon bayansa duk inda suke سورة ياسين مكية وهي اثنتان وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم
سورة ياسين مكية وآزتان وثمانون آية وأن سورة إتسي سورة ياسين يا دسين عرا النبي صلى الله عليه وسلم مكة أكا سوكا دئتا أبن دك تقنسا آيوي تمانين دبيو تنا فانا ودهك ياسين يا دسين كل أنا مغانا أكا وأن هرفا وأن أكي بودي وسو سوروري دسو سؤاليف لاميم سؤاليف لامري سؤاليف لاميمري su ɗasin mim ko ɗasin ko ɗaha ko yasin ɗin ga sunan dai kama da ɗaha da yasin dukkan jayayya na malamai da ƙarshe za su ce sunaye ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaha yasin sunaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙa'idan ƙur'ani da aka kasa shi kashi hudu kowane rubu'i daga cikin rubu'o'in wato kowane kashi ɗaya da cikin kashi hudu a cikin sunayen Allah guda biyar ɗin na cikin fatiha to zai tafi da ɗaya sunan ne dama sunaye guda biyar ne a cikin fatiha da Allahu da Rabbu da Rahmanu da Rahimu da Maliku to wannan sunaye su ne tauhidi su ne sallah su ne zakka su ne azumi su ne haji har yanzu wa'annan sunaye su ne abubuwa wanda suke domin shi zatin Allah babu komai kusa da shi da sunayensa da sifofin da yake tasarrufi da halittarsa to kowane suna akwai aikin da yake yi to shi Allahu din nan shine mai samar da komai da komai shine mai komai da komai shine suna alami akan zati kowane sunan Allah sai ya shigo ta kansa yake isa kan zatin Allah shi Allahu daga shi kuma sai Rabbu in ka ce alhamdulillahi sai rabbil alamina sai arrahmani sai rahimi sai maliki yawmiddini to daga nan kowane rubu'i sai a haɗa shi da suna daga cikin sunayen Allah shi ainihin rubu'i na farko ya tafi da sunan Allahu din nan wanda yake na cikin Fatiha da aka iso kan suratul an'ami sai aka yi amfani da rabbu nan huwa rabbu kulli shay huwa rabbu kulli shay huwa rabbu kulli shay har aka je kan kan kowace ka'ida kuwa duk lokacin da aka yi kashi ɗaya daga cikin kashi hudu na Qur'ani to za a kawo sura alhamdu kuma za a kawo in za a shiga sabon kashi na mai biyowa to za ka ji za ka ji ko a ce alif lam mim sad akwai dai sad ko a ce ko a ce kaf ha ya ayin sad ko a ce sad wal qur'ani da zikir to da aka gama wannan ga rabbu ya taho har zuwa suratul kahfi sai su daga nan kuma urudullah urudur rahman daga nan sai rahman ya kama rahman ar-rahman ar-rahman ar-rahman har aka iso aka shiga shi rubu'i na uku din ana tafiya aka iso za a zo kusa da rubu'i na kusa da na ƙarshe na kusa da wanda muke a yanzu shine na kusa da na ƙarshe din sai aka sa alhamdulillahi lazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wanda muka fito cikin sa kamun mu shiga cikin wanda muka fita yanzu cikin sa alhamdulillah to saura saura alhamdu ɗaya qur'ani kuma ya kusan karewa saura rubu'i ɗaya to sai aka haɗa su wuri ɗaya alhamdulillahi lazi lahu da alhamdu faɗi aka haɗa su wuri ɗaya wannan yana a maimakon nasi ne yanzu wanda muka kare yanzu nan a maimakon a sa shi a nasi ne ya zama shine na ƙarshe an soma da alhamdu farko da aka yi rubu'i aka sa alhamdu da aka sake rubu'i aka sa alhamdu da aka sake rubu'i aka sa alhamdu maimakon an kare ma a sa alhamdu to alhamdu faɗi tana da tsawo an kuma ajiye suran nasi da falaki da ƙuruwa da tabbar yada da izaja duk surori ne na koyarwa da yadda aka yi dan adam waƙar khalaqa kuma adwaran daga jinjiri sai yaro sai saurayi har tukun a girma to haka sura akai gajejjeru na koyarwa na koyarwa kama a samo surori masu tsawo to idan an ɗauko suratu faɗi an sa a nasi sai abin ya zama kaman ya girma wa wurin amma abin mamaki suratun nasin kamar ita ce a cikin suratu faɗi suran nasi tana da ayoyi guda shida guda shida ra'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min sharri waswasil khannasi allazi yuwaswisu fi sudurin nasi min aljinnati wan nasi shida a cikin wannan sura kuma sai aka faɗi nasi din guda shida ma yafta illahu nasi min rahmatin fala mutqala ya ayyuhan nasu kunu ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayrullah ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum hayatid dunya يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أه ومن الناس ومن الناس والدواب والأنعام ولو يؤاخذ الله الناس كده ولكن إن أجي توج الناس باولين زما ياي جرما أورو ساكت وانا الحمد أكا أجي أنا أكا هذا شيء أم وأنا بايا yanzu mu shiga juz'i za mu shiga juz'i na ƙarshe wato rubu'i na ƙarshe kenan wanda in mun karanta suratul nasi din nan da safati za mu samu sa'at wanda zai ba mu rubu'in ƙarshe gaba daya to sai aka soma daga nan to alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah jigan iyayen mu Allah jigan mu jigan iyayen mu jigan iyayen iyayen mu da malamu da malamu da wanda saka shi mu da alheri Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye kasar mu Allah ya mu zauna lafiya Allah karya kafirci ya taimaki musulunci Allah karya zalunci ya taimaki adalci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah dauka musulunci albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah jikin maza da mata rayu da matattu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم